الأليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا أبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لك لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد ci gaba da tafsirin ƙur'ani a wannan masallaci mai albarka insha Allah na annur da ke nan wusatu a birnin tarayya na Abuja bisa ga horewa da amincewa na Allah subhanahu wata'ala za mu ci gaba da karatu yau za mu tashi akan darasi na bakwai a cikin sura ta biyu daga cikin jerin gwanan surorin ƙur'ani daga sama kuma muna bakwai ga ramadana hijira tafiyayyen halitta الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم daga Makka zuwa Madina shekara ta 1437 kamar kullum muna masu farawa da kaskantar da kai da mika kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wataala yasa abubuwan da muke karantawa su zama hujja gare mu ba hujja akan mu ba Allah shi ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da aikata daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu a cikin bayin da maganganunsu ke dacewa da ayyukansu na ƙware. Muna ƙara masu kaskantar da kai da miƙa ƙoƙon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu ya amsa mana addu'o'inmu da muke a wannan wata mai albarka. Ɗan uwana a yi haƙuri. I have already started, please. You can get a copy from them, please. It is it is not allowed, really. Please, yan uwa ga wanda suke rekodin matukar na fara karatu a yi haƙuri da rekodin saboda ba dama a yanke magana ma'ana ta cika matukar mutum ya zo a latti sai haƙuri ya samu a hannun yan uwansa amma ba zai a fara dare sai mutum ya zo shi ba kuma ya ɗauka a yi haƙuri allah subhanahu wata'ala ya taimake mu addu'o'i da muke a wannan wata mai albarka allah ya amsa mana shugaban ƙasa da ke birtaniya yake jinya muna ƙara addu'a allah subhanahu wata'ala ya ba shi lafiya Allah subhanahu wata'ala ya ƙara masa lafiya Allah subhanahu wata'ala ya ƙara masa imani a zuciyarsa ya ba shi ikon rikon amana da kuma adalci ga dukkan 'yan Najeriya muna roƙon Allah subhanahu wata'ala yadda ya kai shi lafiya ya kuma dawo da shi lafiya amanar da Allah ya ɗora masa ta shugabanci Allah subhanahu wata'ala ya ba shi ikon discharging wannan responsibility don bayan mun tashi a karatu kaman shekaran jiya wasu daga cikin yan uwa musulmai da ke sallah a masallacin nan suke gaya mun cewa sun ma yi magana da shi a waya cewa yana samun sauki kuma yana godiya da addu'o'i da ake Allah ya saka da alkhairi bil hakika wannan addu'o'i da ake masa kanmu muke yi wa idan Allah ya bashi lafiya ya zama yayi shugabanci da adalci ribar mu ne muna roƙon Allah subhanahu wataala ya taimake shi kuma Allah ya bashi ikon yin adalci da riƙon amana na'am da ikon Allah za mu tashi a kan darasi na bakwai a yau a daidai kan aya ta shida sai dai gabanin na akwai 'yan takaitattun tambayoyi babu laifi ana iya dan farawa da su a takaice tambayoyin sukan yawa akwai waɗanda kuma gaskiya ba su da ma'ana wasu kuma suna da ma'ana amma sai mutum ya yi tambaya sai ya cika shafi uku na rubutu kaga lokacin da zan samu na bi shafi uku a rubutu ba karamin aiki bane a ramadana in mutum zai tambaya ya kokari ya ga ya takaita tambaya yayi ta mai ma'ana da kuma rubutu mai kyau da karantawan ba zai wahalar ba akwai wanda ya ban takarda a nan wajen shafi shida ne tambaya ina so na karanta amma ko na fara aiki ne kuma rubutun kaman boko na bai kai na fahimci rubutun ba don ina so na karanta rubutun ina ta stressin kaina bata ma na gagara grasping me yake nufi a ciki gaskiyar magana to a rika takaita rubutu kuma a yi tambaya mai ma'ana wannan zai sa mutum da nishadi ya karanta ko a social media aka yi posting in yawa sai ka kai ka ce wannan ai ba zai karanto ba amma dan kadan ne zai ga layi uku zuwa biyar ka karanta ka wuce so yana daga cikin hikima wanda ke so a karanta sakon sa to ya rika takaitawa sai inda ya zama dole ake tsawaitawa mafhum tayyib wannan yace malam mutum zai iya daukar niyyar azumin watan Ramadan da lokacin da zai yi sahur a ranar farko na Ramadana ko kuma sai dai cikin daren da aka ga wata kawai zai dauki niyya jazakallahu khair a azumi na watan Ramadana kana iya daukar niyya lokacin da ka dashi yin sahur kuma ita niyya kan menene muhallinta ne zuciya ne ba wani abu ne zaka zauna da zaka haddace na waitu sauma ramadana iktida bi kaza wa kaza bai bukatan wannan lokacin da ka farka a dare aka kawo maka abinci zaka yi sahur kuma mu kiyaye mafi darajar sahur da yafi dacewa da sunna shine ne shine dibino ba wai bude baki ba sahur nake magana akai a cikin hadisin Abu Dawud rahimahullah a cikin sifar saumin nabi annabi yace ni'ma suhurul mu'min attam ma dalla da sahur din mu'mini na dibino idan mutum zai dage ya suhur da dibino shi ya fi dacewa da sunna amma kuma ban ce in ka ci dumame kayi bid'a ba ban faɗi haka ba muna bayanin falala falala ta fi yawa idan ka ci dibino kuma yawanci mutanen mu suna da wata al'ada sun ɗauka wai yawancin abinci ke hana wahala mutum ya je ya tura abincin ya tura ya tura ya sa ruwa kaɗan ya zo ya ta shakuwa tun da safe kuma ba wai kwancicin abinci fa albarkan ne ka kuma gwada ka gani ka ci dibino guda uku ko guda biyar ko bakwai a dare ka sha ruwa lokacin sahur ka ga abin mamaki ka san fiyayyen halitta ya karantar kuma ka yi koyi da sunnarsa ka ga yadda za ka samu ƙarfin jiki a wannan wuni naka amma ɗabi'ar mu yawanci sai ga ana fa ku ci fa ku ci fa ku azumi fa ku ci yadda ka san wani wai gaba ake da azumin irin mun samu dama bari mu rama ba wai competition muke da azumi ba ibada ce su ba wani abin da za ka fa ku fai fa ku fai fa ku fa ci sosai fa azumi ne fa so ai azumi masoyi mu ne ba maki mu ba so annabi yace mafi ni'iman suhur din mu'mini shine ya ci dibino yan uwa mu gwada mu gani zaka ga abin Allah jibi zaka yi azumi mai dadi in ka saba da cin dibino zaka hudashar da uwar gida da amarya da kowa da kowa a gida saboda zaka ga kawai dibino za a wanke maka a kawo ruwa in ka ci shikenan ka sha sai iyalanka sun huta kuma kai ka raye sunna su ma za su yi koyi da kai su raye sunna so mu gwada wannan mu ga ikon Allah ba laifi bane ka ci abincin kana ce na ce bidiya ban fada ba ba amma dai lalle ko dibino yafi me yafi falala sai a gwada ana iya yin niyya a lokacin kawai ka tashi ka ci kai sur kai niyya azumi ganin watan ramadana kamma kaddara mutun ya jira har ɗaya na dare biyu na dare ba a ga wata bai kwanta sai da asuba yayi sallah sai aka ce ai an ga wata sai diliman na fada a masallaci a shari'a an ba shi dama ya kai azumin sa yayi me idan ban yi niyya a dare ba ba a ga wata ba sai na kwanta da asuba na zo sallar asuba sai na ji an ga wata me dace na yi zan ci abinci ko ba zan ci ba mutum ba zai ci ba me zai yi zai yi azumi ba kamun baki ba a musulunci babu wata ibada mai suna kamun baki ba mu san da ita ba in ma ka yi azumi ka samu lada in ma ka ci abinci baka azumi amma wai ka kame bakin ka kai baka azumi sannan kuma kai ba wai kuma ka karya ba babu ita ba wani abu mai suna kamun baki da sunan ibada ko dai kai azumi ko ka bar azumi amma kamun baki sai ka ba mu hadisi akai ba mu san wani abu mai suna kamun baki ba malamai suka ce ko da ku kuskure ya faru da safe mutum ya karya sai aka ce an ga wata matukar a daren nan bai yi ganganci ba yayi dukkan jiran da ya dace a samu tabbacin ganin wata ba a gane babu ganganci tare da shi da safe kawai ko gabanin asuba ya sai ya sha ruwa ya je sallah sai aka ce an ga wata sai ya ci gaba da azumin sa kuma abinda malamai suka ce irin su ibnu qudama rahimahullah su salim ali abdul hamid su al hasan bin su sa'id bin id al hilali su ali hasan ali abdul hamid manya manyan daliban sheikh muhammad nasir rahimahullah suka ce azumin sa yayi saboda me saboda asalin azumin ashura farilla ne sahabbai sun tashi da zafi sun karya aka farlanta azumin manzon Allah ya gaya mu suka ce manzon Allah mun kada yace ku ci gaba da azumin ku azumin ku yayi kuma suka ce hukuncin farilla baya canjawa zuwan ramadana ne yasa ma aka mai da azumin ashura goma ga almuharram nafila amma asalin sa farilla ne kuma sahabbai sun karya manzon Allah bai ce kowa rama azumin sa ba kawai ce ku ci gaba da azumin ku yayi kamar yadda mantuwa ka ci abinci ba gangance baya karya azumi to wannan shi din ma haka ne sadaka kenan al'amarin ba ma wai daga asuba ba kaddara cewa da safe ne ma kaji in kai niyya a lokacin insha Allah ta'ala yayi niyya muhallinta a cikin zuciya ne cewa yayi ka duba littafin sifatu saumin nabi sallallahu alaihi wasallam na sa'id bin al-hilali da ali hasan ali abdul hamid sun yi magana mai tsawo akan cewa wanda da safe ya karya ma sai ya ji an ga wata insha Allah ta'ala azumin sa yayi wallahu ta'ala alam wanda yace assalamu alaikum sheikh menene matsayin istighfari kafa dubu hailala kafa 500 hamdala 500 salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam 100 bayan kowace sallan asuba asuba shin hakan ya inganta ayi ko kuma bid'a ne gaskiyar magana bai inganta cewa manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi yana yin wannan adadin da ka faɗa ba inda idan da sallah kowace yana astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah allahumma anta salam wa minka salam zuwa ƙarshe amma kirga adadi sai an yi dubu ko an yi dubu kaza gaskiya wannan bai tabbata daga sallallahu alaihi wasallam ba abin da ya dace mu yi duk abin da zamu yi na ibada wajen adadi to mu yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar mu rika ƙara adadi ko mu rage don qur'ani ce mana wa ma atakum wa ma atakum rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu cikin suratul hashr aya ta bakwai duk abin da manzon Allah ya zo da shi ku karbe shi abin da ya hana ku ku hannu so da haka sunna da ta dace shine in yace mu yi mu yi in yace mu bari mu yi me mu bari wannan shine mun yi sunna amma ya umurce mu musaba adadi wannan bai yi ba da wannan imamu malik rahimahullah ya ga wani mutumi an ce ga inda fiyayyen halitta ya dauki ihrami ya dauki mikadin sai ya dauki ihrami shi kuma sai ya ce barin dan ƙara wasu miles gabanin nayi sai ya ce ina maka tsoron fitina ya ce me fitina ya ce wannan abin da ka ƙara duk inda manzon Allah ya abu ai ana ya dace ka tsaya kai ma kai amma ka ƙara kan adadin da ya ko ka rage wannan ba naka bane bi ma'ana kana mar gyara kenan baka amince da abin da ya bane kake yin gyara so da haka asalin sunna shine annabi yayi ɗaya muyi guda nawa yayi ɗaya yayi muyi ɗaya in yayi biyu muyi biyu in yayi uku muyi uku kar mu rika saba masa wajen adadi wannan shi zai sa mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare sannan sufyan bin uyayna alaihi rahmatullahi yana cewa yin bid'a ya shedan ya fi farin ciki da yin bid'a fiye da yin sabon Allah na haramu yace saboda shi sabon Allah kaman shan taba mutun na tuba amma wanda yake bid'a da ganganje na da wahala ya tuba ya san kuskure ne masu yace sai ya ci gaba da yi wani ma zai ne dan ya kula da kai ranka ya baci shi zai yake cewa shaydan yana farin ciki da bid'a fiye da farin ciki da aikata haramun da ba bid'a ba don haka duk mai mutumin ba mai kular da shaydan kan mutumin da ke kaucewa bid'a lokacin da kaucewa bid'a shine kame da annabi tsira da minti sabata gare shi malamin ka abin da haka zaka yi babu dadi babu ragi wannan shi bai sa tsira mafiya yawan tasbihi ko kuma adadi na ambaton Allah da ya tabbata daga bakin sa malamai suka ce mafiya yawa sukan zo kaga adadi kaman 100 la ilaha illallah wahdahu la sharika la zuwa ƙarshe ko subhanallah kafa 100 ne ko kuma kaga kafa 10 ko kuma na tasbihi 33 ko kafa 7 ko kafa 3 ko kafa 1 wannan sune mafiya yawan adadi da suka inganta a bakin sa 133 kafa 10 kafa 7 kafa 3 kafa 1 a wurare takaitattu an samu 25 amma mafiya yawa in kaga abu ya ketar haka yana da wahala kaga ya tabbata a sunna ba a ce bai tabbata ba amma mafiya yawan abin da suka saba adadin nan mafiya yawa ba suka zuwa da inganci ba musamman wanda suka haura dari amma idan kuma ina yi wa astaghfirullah har ma ba na irga sai Allah ya sa nayi kafa dubu goma astaghfirullah Allah ka gafarta mun nayi laifi ban yi laifi ba ba irgawan shi ne ba a ce sai ka irga ba in inda ya irga ne ka irga inda bai irga ba ka yi tayi ba ka irga ba ai bautan Allah kake Allah yana irga maka ya sa mala'iku suna irga ba sai ka bata lokaci ka irga wa kanka ba idan ka bari mala'ikun Allah subhanahu wata'ala suna irga maka saboda kai kawai sai ka ci gaba da yin tasbihi wanda ba irga ba kada ka irga wanda ya irga sai ka yi kokarin kiyaye adadi wajen irgawa kamar yadda shi fiyayyen halitta tsira da aminci tabbata a gare shi ya irga so da haka mu kiyaye wannan iya da matukar muhimmanci kar mu rika tura wa kanmu abin da sai halitta bai ba mu dage abin da annabi tsira da aminci sabata a gare shi yayi mu yi inda ya tsaya mu tsaya duk abin da ya aikata to mu aikata wannan shi zai sa insha Allah ta'ala gobe kiyama mu tsira amma tayin da muke canja abin da yayi kamar muna so mu masa gyara ne kaga fa a ce muna masa gyara ai ba mu yi kanmu adalci ba tunda shi yazo ya karantar da mu hatta qur'anin Allah ta hanyar sa muka samu to ta za a yi mu gyara masa a matsayin mu na suwa za mu gyara masa bil haqiqa wannan kuskure ne dan uwa wannan adadi bai inganta ba abin da ya tabbata bayan sallah kana subhanallah 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 33 sannan baya ga wannan bayan sallan asuba ana iya salatin annabi sallallahu alaihi wasallam kafa goma duk wannan ya tabbata a sunna ayatul kursi kafa daya kul huwa kafa uku falaki kafa uku annas kafa uku wadannan surori duka ana yin su kafa nawa kafa uku uku wannan shine abin da ya tabbata a sunna irin azkar da ake yi amma kafa dubu kafa kaza mafiya yawa abin da malamai suka faɗa ba cika samun su da inganci ba sai wannan yace tambaya malam shin idan aka ce shaykhul islam ibn taymiya rahimahullah sannan kuma aka ce usaymin rahimahullah ana nufin mutum ɗaya ne ko da bambanci gaskiya ba mutum ɗaya bane da bambanci zamani da ke tsakanin su takriban zan yace akwai kusan zamanin shekara 700 ma tsakani shaykhul islam rahimahullah ya rasu bayan hijira na da shekara 728 in kana aiki da gregorian calendar kuma shekara ta 1328 ya rasu to kaga akalla yanzu rasuwarsa ana maganar kusan shekara 100 nawa 700 kenan ibn Usaymi rahimahullahu ta'ala malami ne a kasar Saudi daga cikin mafi girman malaman da suka rayu a wannan karnin amma duka rasuwarsa shi bai wuce shekara 15 bai rasu amma lalle malami ne bi ma'anar kalima duniya ta amince malami ne musamman Allah mar baiwa da sanin fikihun addini fasaha wajen ciro hukunci a Qur'ani ko a cikin hadisi shi ake cewa fikihul umma faqihul umma wato masanin fikihu a cikin wannan al'umma tamu Sheikh Muhammad Nasir Al-Albani rahimahullah yakan yaba shi yace Allah ya sawwake wa Ibn Uthaymeen rahimahullah fasahar sarrafa ayoyi da hadisai wajen ciro hukunci kamar yadda Allah ya sawwake wa Annabi Dauda sarrafa karfe ya kera na'ura da shi haka yake juya ma'amma ayoyi yana ciro hukunci a zahiri da zaka kana karuwa da su to mutum ne da Allah mar baiwa da fiqhu iyaka Allah ya gafarta masa ya ji kansa menene lokacin kada tambaye su ne lokacin zamu iya tsaya nan ko akwai tambaya daidai ka in za a amsa da cinye lokaci mu dakata mu ci gaba da karatu ko to a dakata ina ga ya isa haka insha Allah ta'ala Allah ya taimake mu a karatu da muka yi jiya a cikin Allah subhanahu wata'ala ya bayyana mana siffofi na bayinsa wanda suke masu takawa guda biyar na farko suna imani da gaibi na biyu suna tsaye da sallah na uku suna ciyarwa daga abin da Allah ya azurta su da shi na zakka da kuma sadaka na nafila da makamantansu sannan suna imani da abin da aka saukar na Qur'ani da sauran takaddun da suka rigayi Qur'ani sannan na biyar suna masu imani da ranar karshe take ranar kiyama waɗannan su ne suna da yaƙini a kanta waɗannan su ne siffofin masu takawa guda biyar ni da ku Allah ya samu a cikinsu so na biyu kuma za mu tashi yanzu akan siffofin kafirai su kuma Allah ya bayyana ya bayyana siffofin kafirai a wannan sura a ayoyi guda biyu ne kadai masu imani a ayoyi biyar kafirai ayoyi biyu munafukai kuma kusan har zuwa ƙarshen bakar ba zai magana a kansu ba sai dai a dan yadda zango a dan tabo wani abu sai a dawo kansu a yadda zango a tabo wani hukunci sai a koma kansu amma daga nan zuwa har karshen bakara ana magana a kansu shi yasa malamai suka ce Allah ya fara da magana al-atyab masu dadi sune masu takawa sai yazo da al-akhbas sai yazo da al-khabith masu dauda sune kafirai sai yazo da al-akhbas masu dauda kololuwa sune munafikai da wannan malamai suka ce daudan munafiki yafi daudan kafiri saboda su suka fi muni so gara kafirci da asalin munafurci saboda shi mai munafurci da shi ake cutar da addini a zahirinsa musulmi ne amma a zuciyar ba musulunci don ya rusa musuluncin ne to shi sa aka fara mataki mataki wato kenan kololuwar daraja su ne masu takawa musulmai na kware sai kafirai sai kasansu kuma sai munafukai shi yasa Allah ya ce a cikin wuta ma su ne na karshe Allah subhanahu wataala ya kare mu daga munafurci da kafirci Allah ya sa mu a cikin bayi masu takawa na'am
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم Hmm.
من همزه ونفسه ونفسه Hmm.
بسم الله الرحمن الرحيم Hmm.
إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون Mm. innal ladina kafaru lalle ne jama'ar da suka kafurta sawa'un alaihim duk ɗaya ne gare su a anzartahum annabi ka musu wa'azi am lam tunzirhum ko ka ki musu wa'azi la yu'minuna ba za su yi imani da Allah ba ko ka musu wa'azi ko ka bar su Allah subhanahu wataala ya ce annabi kafiran nan ba za su yi imani ba innal ladina kafaru lalle ne wanda suka zama kafurai inna shine taukidi lalle tabbas alladina kafaru wanda suka kafurta kafurci da me bima yajibu al-i'tiqad bihi da abun da ke zama wajibi ayi imani da shi suka ki imani da shi ayi imani da Allah ne suka ki ayi imani da mala'ikun Allah suka ki ayi imani da takaddun Allah suka ki ayi imani da mala- da ranar kafe suka ki ayi imani da dukkan manzannin Allah suka ki ayi imani da cewa akwai karshen duniya akwai kaddara mai dadi da mara dadi duk daga Allah ne sai suka ki abin da ke zama wajibi a yi imani da shi su sai suka yi inkari suka ce ba za su yi ba sai Allah ya ce sawa'un alaihim duk ɗaya ne gare su wato ba bambanci da yin da bari a an zarta hum ka musu gargadi am lam tundirhum ko baka musu gargadi ba la yu'minuna ba za su yi imani ba kalmar gargadi asali shine warning ka rika jan hankalin mutum cewa fa in kai kaza fa kaza mara dadi ne faru gare ka shi ake cewa gargadi ka'ida masu imani ana musu bushara ne a ce wanda yake bin Allah yayi kaza yayi kaza na biyayya akwai bushara zai je aljanna shi kuma gargadi wanda yayi zunubi na kaza da kaza zai tafi me zai je wuta to wannan shine gargadi bushara shine labari mai dadi kai na kware sai a ce akwai busharan kaza gargadi kuma mutum yayi mai muni cewa idan yayi wasa zai je wuta shi yasa dukkan annabawan da Allah ya turo sana'ar su shine su ri wa'azi in ka bi Allah aljanna idan ka saba wa Allah mai wuta shi yasa Allah ya ce wa ma nursilul mursalina illa mubashirina wa munzirina faman amana wa aslaha fala khawfun alaihim wala hum yahzanun Allah ya ce ba mu aiki manzanni ba annabawa gaba daya illa mubashirina sai dai suna bushara suna ba da glad tidings ga duk wanda ya bi Allah cewa mako masa aljanna aljanna akwai hurul ain akwai kaza akwai kaza akwai kaza a cikin aljanna am lam tunzirhum ko kuma mubashirina wa munzirina sannan kuma suna gargadi duk wanda ya saba Allah akwai wuta akwai jahannama akwai wutar jahim akwai wutan laza akwai kaza kaza wannan shine aikin annabawa su kira aljanna su kira wuta wanda ya bi Allah ga bushara wanda ya saba Allah ga me ga wuta wannan shine sana'ar annabawa da wannan malamai ke cewa idan mutum zai yi wa'azi sai ya koyi da yadda annabawa suke yi wata ran wa'azin aji akwai bushara a cikin sa har ayi dariya ayi murmushi ana amin Allah ba mu wata ran kuma sai a buɗe wuta sai mutum ya kama in ya fito zai ga wutar jahannama to wannan shine gogewa a wa'azi in ka taba dariya kuma sai a taba kuka a dan taba busharan aljanna a taba labarin wuta in ya zama wazinka kullun labarin aljanna ne sai ka sa mutane su sa hob yayyawa har su daina bautan Allah kowa ya gadan aljanna ne in ya zama wazin kullun wuta ne sai ya zama wanda ma yake itikafi kullun a masallaci zai ce kai wannan abin ba hob ba ba ba ba tsammanin tsira saboda kullun labarin wuta ake bashi to shi yasa gogewan wa'azi shine a taba aljanna a taba wuta a taba siffofin masu imani a taba wani mai kafare ka dubai da qur'ani ana gama masu imani sai aka taba cikin kafare da gaggawa to wannan shine gogewa wajen wa'azi kowa da abin da yake bukata a rayuwarsa wanda yake sabon Allah an fi taba zuciyarsa da gayamar ukubar Allah ya fi sa yayi seti wanda kuma yake bin Allah ba kiran wuta bai cika bashi tasiri a zuciyarsa kaman ka kira aljanna abin da aka masa tanadi ba to shi yasa waɗannan kafirai ne ba a ce ba su labarin aljanna ba sai aka ce a anzartahum ko ka musu gargadi ka gaya musu labarin wuta am lam tunzirhum ko baka ba su labarin jahannama ba la yu'minuna ba za su yi imani ba malamai suka ce me yasa Allah ya kore imanin waɗannan kafirai din aka ce kafirai kala biyu ne akwai kafiran da suke musulunta tun a zamanin annabi tsira da minci sabbata gare sun musulunta waɗanda suke mai mafiya yawan sahabbai da da daman su a cikin kafirci suke irin Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu daga farko a kafirci ne amma daga baya musulunta annabi yake yabo akan zai yace idza salaka umaru fajjan salaka shaytanu fajjan aka idan umar ya bi hanya shaytan baya biyowa hanya idan aka ce zai wuce ta nan hanyar wusatu bakin annur ko to idan shaytan ya fito ta nan gurin sai ya canja hanya ya ce akwai umar akwai a hanyar ba za mu hadu da shi ba amma da ai kafircin yake to da extent da yace mu da da kanmu muke yin Allah mu da dibino muke yi mu yi mutum mutumi shi muke zuwa muna tsaya muna bauta a matsayin Allah ya ce idan rani ya yi babu abinci sai mu zo mu cinye kayanmu amma daga baya shiga musulunci da wannan malamai suka ce a shekenan ana samun kafuran da suke musulunta a zamanin manzon Allah an samu sun shigo musulunci har ma suka yi musuluncin da a yau ni da kai ba mu isa mu irin wannan musuluncin ba amma akwai kafuran da duk yadda kai da su ba za su musulunta ba waɗannan kuma malamai suka ce su ma akwai irinsu waɗanda suke kan kafirci kafircin ya kai matakin da har kalmar azabar Allah ta tabbata a kansu suna kawar da kai daga Allah ya ce suna kawar da kai daga annabi ya ce ba su ma so su ji wa'azi duk abin da su ce kai no no no no no no, I don't I don't like it I don't like it ba zai ma saurara ba to waɗannan za su kai matakin da kalmar Allah za ta tabbata a kansu tun ana kuzo kuzo kuzo abu yaki har zuciyarsu gaba ɗaya ta koma 100% babu komai sai kafirci to daga kalmar Allah ta tabbata akai shikenan su wannan kofar su an riga an toshe akan su ake magana wanda Allah yake magana arama cikin suratu Yunus aya ta 70 da 95 da 6 zuwa da 7 innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون Hmm.
ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم Allah ya ce innal ladina haqqat alaihim kalimatu kalimatu rabbika lalle ne waɗanda kalmar mahalicinka ta tabbata a kansu ta zama gaskiya a kansu la yu'minuna Allah ya ce ba za su imani ba shine kalmar Allah shine tun mutum yana da saura yaki kafircin yake yi ya ma saurari wa'azi ya ce ba zai yi ba ya zaba wa kansa kafirci yake yi Allah ya ce walau ja'atum kullu ayatin hatta yarawul azab al-alim ba ko da kowace aya za ta zo musu a fassara musu qur'ani daga farko har karshe a karanta musu hadisai baya ga wannan Allah subhanahu wata'ala ya rika sa abubuwa suna faruwa na miracles a duniya mu'jiza bayan mu'jiza amma ba za su imani da Allah ba yanzu kai musulmi kana kallon jirgin sama mai zaka ji sai ka ce Allahu akbar ikon Allah saboda Allah ya magana sa a Qur'ani amma wanda bai da akwai Allah ba in ya gane sai ya ce kai this technological advancement is serious really kai these developed nations kai sun yi nisa fa look at this yana mamaki wai shi tura yake tunani amma kai ka san waye sai wannan ba Allah ba dan adam din da ya ba Allah ya bashi ilimin ba to lokacin da kake ga wani abu kake ƙara imani da Allah shi kuma lokacin yake ƙara kobawa cikin jeji shi yasa Allah ya ce ko da za su ga kowace aya ce ba za su yi imani da Allah ba ababen duk da suke faruwa a duniya ga musulmi imani suke ƙara masa amma wanda bai da imani a lokacin sai ya ƙara kuma koma zuwa ga kafirci abin da ke tabbatar da haka yanzu jirgi zai tashi kowa yana yabawa daga an ce ya zo zai sauka zai kwabe tayu sun ki kwabuwa sai ka ga an fara kuka wayyo Allah la ilaha illallah Allah ka taimake mu Allah kai kaza idan ya sauka lafiya sai a ce kai pilot din nan ya iya kai ya iya ya goge ai har musulmin haka ake yi lokacin da aka tsira sai a ce kai ya iya ai bai rude ba ka duba fa yadda ake iska din nan amma haka yayin suka duba yadda ya sauka da jirgin nan kai pilot din ya iya to lokacin da kuke jirgin kuke cewa wayyo pilot mana akwai ne ke kiransa pilot ma ta kansa yake a lokacin wannan addu'o'in ne Allah yake saving amma sai mu manta da Allah lokacin da ya kubutar da mu sai a manta da Allah wallahi duk waɗannan Allah ne awalam yarau ila tayri fawqahum safatin wa yaqdim la yumsikuhunna illa ar-rahman Allah yace ba ku ganin tsuntsu ko jirgi a sama yana tafiya Allah yace ba mai rike shi sai me sai Allah ai akwai gravitational force ko amma gabanin ya tashi za ka ga ai bai jawo shi nasara a kansa saboda Allah ya ce ya tashi Allah ne ya ce Allah ya ce ni nake rike shi in ba Allah ya rike shi ba zai rike shi gabanin bature ya jirgin baka ga Allah ya tsuntsu ba ka taba gaje magi ya sauko kasa ya ci abinci shi a- shi bai ma sauka shi a saman makarin da ya sauko kasa rana ta ɓaci ne shi a saman ma yake rayuwarsa duk wannan bai sheka ayar Allah ba kuma ba a dora masa mai ba ruwansa da wani gas ko wani kaza ko wani ba ruwansa kawai shi abin da kake ci a sama zai ci anan kuma Allah yake bashi abincinsa duk bai bai zama aya ta Allah shi yasa Allah ke cewa idan kalmar azaba ta tabbata akan su kalmar Allah shine ba sa imani shi yasa kowane mutum tun ana kiransa zuwa ga addini ana gyara gyara bi Allah bi dokokin Allah to mutum ya dage ya ga a rayuwarsa yayi wannan kokari kada mutum yayi garaje to the extent da za ka ja masa ayoyin Allah subhanahu wataala yana juya kunne baya sauraron su malamai suka ce da Allah ya ce a anzartahum am lam tunzirhum ko ka musu wa'azi ko baka musu wa'azi ba la yu'minuna ba za su yi imani ba a wannan wurin Allah ya yi ne don ya musu adalci ko ya zalunce su adalci ne abinda suka zaba wa kansu shine Allah subhanahu wataala ya zaba musu amma zuciyar dan adam Allah ya ta dan ta fahimci gaskiya ne shi yasa qur'ani ya tabbatar mana da cewa kaucewan zukatan su nan da suka yi Allah bai yi dan ya zalunce su bane su suka zaba wa kansu wannan kaucewa din sai Allah ya tabbatar da su akai ba zalunci bane a ran ma duba cikin suratul safi aya ta biyar falamma zagu فلما زاغوا أزاغ الله
ce falamma zahu da suka kauce wa hanya suka juya baya daga dokar Allah azaqa Allahu qulubahum sai Allah ya kautar da zukatansu ai kaga su suka zaba wa kansu falamma zahu da suka kauce shine ana ce musu Allah ce ce no no no no no. I can't believe it really I can't, I can't accept it really haka zai gaya maka Allah ya ce amma shi bai yarda da wannan ba an yi an yi saurara ya ge to sai Allah ya ce tunda ka gije ka karka saurara da wannan yasa akwai hatsari ko musulmi ne bai jin wa'azi idan yayi wasa sai kokonto na imanin sa gaba daya sai kokonto ya shiga imanin sa duk imaninka da Allah ko da a gidanku ne aka fara limancin juma'a a Najeriya kuma a kofar gidanku aka fara masallacin farko in dai baka jin wa'azi baka jin Allah ya ce ba a tunatar da kai annabi ya ce kullum ka kare ka karanta newspaper ka yi browsing internet me aka ce a duniya ka kalli BBC World CNN ka juya daga can ka koma can babu wata harkar wa'azi tare da kai duk karfin imaninka imanin sai yayi fading sai ya lalace to da extent da zaka bada gwagwantan kai Allah nan ma akwai shi sai dai ba dole bane iya gaya wani amma sai yayi wannan kokonta shi yasa Allah ya ce falan ma zagu lokacin da zukatansu suka kauce su da kansu suka kauce wa hanya Allah ya ce mu ma sai mu kautar da zukatansu gaba daya a kenan ka'ida idan baka so shedan ya rabauta da kai sai dama baka rabuwa da jin wa'azi kana da dan ta'alim da kake zuwa kana sauraron karatun Qur'ani kana daukar lokaci kana creating lokaci out of no time kana jin wa'azi a cikin motarka a gidanka akwai time da ake ji kana karanta takardu wannan shi yake gyara imani amma ba zai taba yiwa kawai kana musulmi ba ka taba jin wa'azi a rayuwarka kullum sai dai ka je kai sallah ka fita wata ran sai ka daina sallah shine falan ba zagu azaga Allahu qulubahum da suka kauce wa hanya akai akai su ji sakon Allah suka ki sai Allah kuma yayi me sai ya kautar da zukatansu babu abin da yake gyara zuciya da imani kamar jin sakon Allah ka ji Qur'ani ka ji hadisi ka san ma'anarsu ai gaba ɗaya imanin kamar menene kamar tsirrai ne in ana masa bayi da ruwa yana kyau kaga yabanya ta yi kyau lokacin da ka bar yabanya babu ruwa akai wata ɗaya biyu uku za ka ga ta bushe to haka zuciya take ai asalin bayinta shine wannan ayoyi da hadisai na fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam haka innal ladina kafaru lalle ne kafirai a anzartahum annabi ka musu abi am lam tundirhum ko baka musu ba la yu'minuna ba za su imani ba don falan ma zagu azaqa Allahu qulubahum saboda sun riga sun kauce wa hanya sun yi turning away from hanyar Allah ba su jin sakon Allah an yi an yi su ji sun ki da haka sai Allah kuma ya kautar da zukatansu tun da zuciyar ta kauce to maganan yin wa'azi ma ba zai iya yiwa ba wani yanzu ka zo ka zauna wajen wa'azi mamaki yake ta ikon Allah yanzu kuna iya zama a wurin shi ba zai iya yi ba amma zai iya zama a gindin TV yana kallon labaran duniya awa goma sha ɗaya har dare yayi gari ya waye dare yayi gari ya waye bai ma san an yi ba yana cikin falo yana ji amma in dai qala Allah ne fala saddaka wala salla walakin kazzaba wa tawalla Allah ya kare mu na'am ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ختم الله ألا ياي رفي على قلوبهم أكن زكاتنسو وعلى سمعهم دا أكن غننسو وعلى أبصار وعلى سمعهم دا أكن جنسو wa ala abu tsarihim da kuma akan ganinsu rishawa ya sa wani murfi a kai wa lahum azabun azim lalle suna da azaba wanda yake mai girma ni da ku Allah ya kare mu daga azaba mai girma khatama Allah Allah ya sa al-khatam bi ma'ana ya sa wani seal ya rufe ala qulubihim akan zukatansu zuciyar ta waye gari gaskiya baya shiga don an riga an yi sealing dinta na da kenan na biyu wa ala sam'ihim da kan jinsu kunnuwansu an riga an yi silin kana ga kunnan abu da amma gaskiya ba ta shiga duk yadda aka faɗi gaskiya ba zai fahimta ba wa ala abu salim haka akan gidansu ga idan daro daro a buɗe yana ga hanyar har tuka mota yana iya yi amma baya fahimtar gaskiya rishawa akan gidan an saka wani murfi ya rufe ba wai ana nufin ya makance ba a'a idansa na gani amma baya ganin gaskiya Allah ya ce wa lahum azabun azim wannan suna da azaba wacce take mai girma Allah ya kare mu da su abdullahi ibn abbas Allah ya kara masa yadda yace wannan aya ita ma ta sauka ne akan kafirai haka abdullahi ibn mas'ud Allah ya kara masa yadda yace tana ci gaba da bayanin kafirai ne khatama Allahu ala qulubihim Allah subhanahu wata'ala ya sa murfi akan zuciyar ya zama gaba ɗaya zuciyar akan duniya tana da fasaha amma al'amarin da ya shafi Allah ko lahira babu ruwanta da shi saboda an riga an dora murfi akai wa ala sam'ihim haka akan jinsu kunnan yana jin magana yana jin taɗi da ake amma kunnan baya fahimtar gaskiya duk yadda aka gaya mar sakon Allah subhanahu wataala ba zai iya fahimta ba duk yadda kake cewa Allah ya ce ba zai fahimta ba saboda me saboda ba jin magana ba ji daban aiki da gaskiya daban akwai mutanen da ɗabi'a su ba son su ji gaskiya a rayuwarsu za ka yi taɗi da su za ka yi zamantakewa da su amma sakon gaskiya ba za su ji shi ba wa ala abu sarihim haka akan ganin su Allah subhanahu wataala ya rufe ganin su ganin su gaba ɗaya ba sa gani suna kallon hanya suna tuka mota suna komai amma in dai gaskiya ta nuna ba za su kalle ta ba malamai suka ce to kaga dukkan kofar da sako ke isa ga mutum ya gamsar da shi a rufe saboda shi sako daman da kake gamsuwa da shi na wa'azi ko na ilimi ka yadda ko rashin yadda na farko shine akwai ji dole kunnan ka sai ya saurara sai kai me sai kai aiki da shi fa bashir ibad alladina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana sai ka ji to yanzu su ba sa jin gaskiya na biyu wa ala abu tarihim sai gani ana wa'astuwa ana fa'idantuwa da gani matuka da gaske to su idan su baya ganin gaskiya Allah ya dora a nan ma malamai suka ce shin haka kawai Allah ya musu da gangan ko su suka jawo wa kansu malamai suka ce wannan ma kafare su suka jawo kansu don in ba haka ba ai gashi yanzu Allah bai rufe zuciyarka ba kana sallah kana zakka kana azumi ka amince da Allah dai ne kuma abin da ya kawo kanan kana fatan ka kara sanin Allah dan ka bauta masa ne haka kana ji kunnan kana bude kai da kanka ka kawo kanka wajen wa'azi don a gaya ma kuskuren ka ka gyara kaga kuma abin da kake daidai menene ka gode Allah ka roki ka tabbata akai duk wanda yazo wajen wa'azi ana tsammanin ya zo ne dan ya kara kusantuwa zuwa ga Allah yana fatan ya ji wa'azi dan ya shiga aljanna ya nisanci wuta amma su yaya aka aka musu haka su suka jawo wa kansu ko haka Allah ya musu malamai suka ce su suka jawo wa kansu don abinda kuma yake ƙara jawo wa mutum wannan a rayuwa na farko muka ce bayan ɗauke kai daga jin wa'azi da sauraron saƙon Allah subhanahu wata'ala shine na biyu warware alƙawari duk mutumin da ke warware alƙawari tsakaninsa da mutane bai taba damunsa to mai sauƙi ne ya warware alƙawari tsakani da Allah subhanahu wata'ala ni da kai yanzu dukka anan mun yi wa Allah alƙawari tun ba mu zo duniya ba za mu zo mu bauta masa shi kadai za mu zo mu masa bauta babu shirka za mu bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk waɗannan mun yi wa Allah alƙawari kamar yadda Qur'ani suratul Arab ya ta bayyana mana wannan duka alƙawari ne amma su waɗannan mutane din sun yi alƙawarin idan dan adam ya waye gari a duniya yana warar alƙawari idan yi alƙawari ba zai cika ba an shaide shi shi ban yi alƙawari baya cikawa to wannan shine matakin farko na cewa zai warware alƙawarin sa da Allah subhanahu wataala saboda su munafukan sun warware alkawari da Allah ne dalilin warwarewa sai Allah ya rufe zukatansu ya rufe kunnuwansu ya rufe idansu ba sa jin gaskiya kuma ba sa ganin gaskiya shine Allah ya bayyana mana arama cikin suratul maida fabima naqdihim فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية الله يتي فبما نقضهم ميثاقهم دليل ورور الكوارنسو mafi girman alkawari tsakani da Allah sun yi alkawari da Allah sun warware Allah ya ce la'annahum sai muka tsine musu kafirai waja'alna muka sanya qulubahum zukatansu qasiya suka zama busassu suka yi tauri zukatan gaskiya bai shiga ciki ashe bushewar zuciya alama ne na rashin imani shi yasa Allah ya ce zuciyar ta bushe amma idan zuciya kuma aka ce dan ya tafa me ke nuna maka shine akwai alaman imani a cikin ta shi yasa wani sahabi ya zo wajen annabi tsira da abinci sabbata a gare shi kamar yadda hadisi ya zo cikin sahihul jami yake cewa manzon Allah ni zuciyata ta bushe manzon Allah ni kuma abun ya dame ni ina jin tana kekacewa ina so zuciyata manzon Allah ta yi laushi manzo Allah tsira da aminci sabbata a gareshi kana son ta yi laushi yace eh yace to ka nemi maraya ka taimake shi ka dauki nauyin sa ka rika kyautata masa zai sa zuciyarka ta yi taushi in ba ka da abin da za ka yi maraya ka rika shafa kan maraya kana gogan kansa kana dora hannu kana shafawa yana sa zuciyarka ta yi taushi imani ya shiga cikin ta wato taba jikin maraya kana shafa kan yaro maraya shekara ɗaya ne biyu ne uku ne Allah ya dauki rayuwar babansa kawai ka rika shafa kansa annabi yace yana sa imani ya shiga zuciya ta taushi mu kuma muna cikin mujtama a yanzu da babu wanda ma wasu ke walakanta irin maraya ana ga bayi da galihu a duniya bayi da gata sace shi ma ake yanzu marayuno ake sacewa sai ga an ja dauke shi an sace an ji an yanke gaban jikinsa an kai ana sihiri fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un annabi yace ka taimaki maraya taimakon maraya daukan nauyin maraya yiwa marayu hidima yana tausasa zukata mantawa da marayu da walakanta su yana sa zuciya take kashe don haka Allah yake cewa khatamallahu ala qulubihim Allah yayi rufi akan zukatansu wa ala sam'ihim da kan da jinsu wa ala absarihim da ganinsu ghishawa ya do- ya dora wani murfi a kai walahum suna da azabun azim azaba mai girma shine ta wutar jahannama kafurai wuta Allah subhanahu wata'ala yake kai su in ma wutar jahannama in ma wata wuta mai kama da wutar jahannama don wutan ma kala kala aji aji ne kuma kafircin ma mataki mataki ne to ala ayi halin abinda Allah ya kira ce suna da azaba mai girma ibnu abbas Allah ya kara masa yadda ya ce azaba mai girma shine azaba ta wuta don haka kafiri karkace na gan shi yana gani ai ganin ba ana nufin ganin ido bane ganin menene ganin zuciya gani ne na me na imani ji kuma ji ne na imani su ake magana abin da ke kara fahimtar da kai wannan aya shine ka duba yar wata a cikin suratul anfal a ramma inna sharrad dawab إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم
walau asma ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون Allah ya ce inna sharrar dawab mafi sharrin dabba mafi sharrin halitta a bayan ƙasa Allah ya ce as-summul bukum sune menene summun kurame al-bukum sune me na'am wanda ba sa magana suwa kenan la ya'qiluna wanda ba su da hankali anan wurin Allah yana nufin kafirai ne saboda sun ki jin wa'azi sun karya alkawarin su da Allah sai Allah ya ce a duk halittunsa sune mafi me zama sharri a wajen rashin fahimtar gaskiya sai ce walau alimallahu fihim khairan inda Allah san akwai wani alkhairi tare da su cewa inda ba a ainihin rufe zukatan ba za su fahimta la asma'ahum da Allah ya jiyar da su gaskiya Allah ya ce walau asma'ahum la tawallawhum mu'riduna koda za a jiyar da su gaskiya a bude zuciyar tunda dai sun ki jin wa'azi sannan kuma sun warware alƙawarin Allah Allah ya ce za su juya da baya wa'azin ba zai musu amfani ba sai sa idan kafirci ya dade yana da wahalar rabuwa da shi shirya ta Allah ne yana iya shiryar da kowa yadda ya so amma mafiya yawa wanda ya dade yana kafirci kuma baya so ya ji gaskiya yana da wahala ya fahimta sai sa duk wanda ba musulmi bane yake so ya ji wa'azi ko kuma ya ga musulmi can you tell me something about your religion shi da kansa yake tambayan ka waɗannan sun fi saukin samun shirya shi da kansa yana so ya ce amma hatsari shine mutum ya zama bai musulunta ba kuma ba zai yadda ya ji wa'azi ba to anan hatsarin yake shi yasa duk kabilar da suke da ɗabi'ar kafirci amma ba su jin wa'azi sun fi wahalar musulunta amma duk wanda suke da mu'amala da musulmai suke sakewa har ayi mu'amala da juna sukan buɗe kunne su saurara in suka saurara kuma akwai tsammanin gaba insha Allah ta'ala za su gyara muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ganar da wanda bai gane ba wadanda suke kafirci Allah ya fahimtar da su kyan addinin musulunci burin mu shine Allah ya sa mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare mu yi aiki da wannan dama wadanda muke aiki da su a offices wadanda suke direbobin mu wadanda suke masinjojin mu wadanda suke shara a gidajen mu suke gadi mu kira su zuwa ga addinin musulunci akwai abun kunya kana zaune da wanda ba musulmi ba da kansa yanzu har wurin kai na cewa mun so mu ba ku sabon rayi mun so ne mu ba ku sabon rai baka taba gidansa zuwa ga Allah dai baya akwai abun asara kai ya dace ka bashi sabon rai na addinin musulunci mu rika musu da'awa zuwa ga addini in baka da time ko baka da nemi ka rika neman pamphlet da suka shafi da'awa akan addini mu rika bayarwa mu rika kira zuwa ga addini annabi yace la ayyi hadiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin ni'am mutum da ya fahimci addini ya musulunta dalilinka yafi duk duniyar nan a ce an cika ta da jajayen raƙuma mallakanka ne alherin da ke wurin Allah idan ka samu mutum nawa ka musuluntar ba sai da ilimi da yawa ake musuluntarwa ba in ka fahimci addini dan kada da wannan zaka fara kiran direban ka zuwa ga musulunci masinjan ka kira shi zuwa ga addini da haka zai taimaka mana insha Allah ta'ala mu tsira wasu kafiran da muke kusa da su ba wai sun ki jin wa'azin bane laifin mu ne ba ma musu wa'azin ai akwai bambancin kin ji da kuma ba a yi ba yanzu da kake tambayi kanka colleagues ɗinka a office gaba daya da Allah mutum nawa ka kira zuwa ga addini tun da kake sau nawa ka taba sayan pamphlet na wa'azi kake barin ba su su karanta sau nawa ka taba yin wannan a shike nan ba wai sun kiji ba ne akwai feluwa namu na ba mu kira su zuwa ga addini ba me iya yiwa ne ka ce ba ka da ilimi duk karancin karatun ka a yanzu in kai musulmi ne ya fi karatun abu zarri a ran da ya shiga musulunci radiyallahu anhu ran da ya shiga musulunci ya zo wajen manzon Allah kawai tambayi annabi ya ji an ce annabi mahaukaci ne wani wuri a ce boka ne wani wuri a ce matsafi ne ya ce da hankali na ba zan aibata shi ba barin jin tambaye shi wani sako ya zo da shi ya zo ya zauna gaban annabi ya ce kai magana in ji a gari kaza an ce kai mahaukaci ne ni ina maganin hauka in kai magana zan fahimci wani irin nau'in category na hauka kake da shi a wani wuri an ce kai matsafi ne ina gane matsafa an kai magana zan gane kaga in ni ne kai ko kai sai ka kai duka amma annabi bai ba sai fara innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu khutbatul hajj Abu Zar yana je ce ne ce to ai wannan bai kama da hauka ba maganan ka na ai ilimi ne yace dan kara mun kadan annabi ya ci gaba da yi yana karanta ayoyin Qur'ani Abu Zar a wurin ya musulunta fa aslama makanahu a wurin ya karbi la ilaha illallah muhammadur rasulullah ba abun bauta da gaskiya sai Allah annabi muhammad manzon Allah ne yana musulunta ya tashi daga garin su banu gifar da banu aslam yana ma musuluntan bai bar garin makka bai je gindin ka'aba yace ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah na shaida ba abun bauta da gaskiya sai Allah annabi muhammad manzon Allah ne a lokacin ana boye musulunci a boye ake yana faɗan wannan kafirai suka kewaye suna dukan sai su ma'aurin da kare sha ya zo ga annabi annabi ya ce waye sa ai aboye ake abun fa ba mu samu bayyana ba mu ma Abu Zar ya ce ai tunda na sani zan kira mutane zuwa gare shi ne ba zan boye ba annabi ya tafi ya je kabilar su kabilar su Banu Gifar mutane ne dubbai a lokacin da makwabtan su Banu Aslam gaba daya ya je musu da'awa gaba daya su suka musulunta suka ce karanta da mu yace ni ma abin da na sani kenan la ilaha illallah muhammadur rasulullah bayan nan ba san komai ba menene abin yi suka ce yace in kuna neman ilimi mu tashi mu tafi wajen manzon Allah ya karantar da mu suka taso gaba ɗaya manyan kabilun sai mata da yara aka bari a gida suka taho garin Makka annabi ya ga Abu Abu Zar da jama'a gaba ɗaya Abu Zar me ya faru yace annabi na je na musu wa'azi ne duk sun musulunta annabi yace gifarun ghafarallahu laha wa aslam salama Allah yace banu gifar Allah ya gafarta muku banu aslam muna roƙon Allah ya kubutar da ku daga dukkan sharri kalmar da ya sani kenan la ilaha illallah muhammadur rasulullah amma bai zauna ba kuma dalilin albarka da kyan zuciya duk kabilu biyu sun musulunta me yasa zaka ce baka da ilimi dan kadan da ka sani a wajen wanda za ka yi da'awa gare shi ai kai mai ilimi ne shi bai ma san wannan ba wani ba a taba gaya mar Allah da ya bane bare karba mun taba zuwa da'awa wasu shekarun baya wani kauye a cikin lungun north eastern zone garin da muka je rabansu da wa'azi tun zamanin sardauna sarkin garin ya ce tun da sardauna ya bar garin nan ba a ƙara zuwa aka yi wa'azi ba sai zuwan ku a yau it was 2001 muka je duba lokacin sardauna 1960s ya ce tun da sardauna ya bar garin nan ban da zuwan ku a yau ba taba zuwa aka mana wa'azi ba amma ƴan uwanmu ƴan siyasa akwai fasta kowa a garin kowa ya kai tasa manyan mutane amma sardauna ya kai jam'iyyar siyasa ba a karba bai ba su musulunci ya ce shi ya musuluntar da mu a nan wurin ya shiga gida ya ɗauko ƙur'ani ya ɗauko tasbaha ya ce gashi nan sardauna da kansa ya zo ya bani a nan wurin bai bar garin bai gina musu makaranta rau da ta sardauna ni na ganta a ƙauyen ya ce shi ya gina ta ta yaye daga baya muka sa aka je aka gyara ta amma sardauna ya gina makarantar kuma kamfen ɗin siyasa ya ji amma ya shigar da musulunci gaba ɗaya ce a hannunsa muka musulunta da iyayena da kowa da kowa she ba mu musulunci Allah ya waita mana irinsu na'am
wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin Allah ya ce wa minan nasi daga cikin mutane mai yaqulu akwai mai cewa amanna billahi mun yi imani da Allah wa bil yawmil akhir mun yi imani da ranar karshe amma Allah ya ce wa ma hum bi mu'minina su ba mu'minai bane Abdullahi ibn Abbas da Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu anhuma da dalibin su Qatada ibn Di'ama ibn Qatada alaihi rahmatullah suka ce wannan ayar ta sauka ne akan munafukai mafiya yawa a Qur'ani kaji an ce wa minan nasi daga cikin mutane to magana ake akan munafukai ya ce ta sauka ne akan manyan munafukai su irin su abdullahi bin ubayi bin salul su ne manya-manyan munafukai shi ne ra'asul munafikin gabaɗe shi ne shugaban munafukai na duniya gabaɗaya saboda gogagge ne wurin munafurci daraja ta farko ke da shi a munafurci da irin su jaddubun alkais shi ma munafuki ne duk abin da za a yi na musulunci su sun ba da uzuri ko menene in manzala ya ce a fita da awa su kawo uzuri in ya ce aika za su kawo uzuri Abdullahi ibn Abbas Allah ya kara masa da yace akan su Allah ya saukar da wannan aya wa minan nasi daga cikin mutane min din nan litabiyya ne shine daga cikin ba dukkan mutanen duniya bane a kowane al'umma akan samu wani bangare nasu ne su zama munafukai a cikinsu akwai mai ya ƙuri mai cewa amanna billahi da bakinsu ya ce na yi imani da Allah wa bil yawmil akhir ya ce kuma na yi imani da ranar ƙarshe amma sai Allah ya ce wa ma'um bi mu'minina su ba mu'minai ba ne kaga sun fada me dalili saboda imani da baki bai shiga zuciya ba bai da amfani shi yasa bakinsu aka ce ya fada ba a ce sun yi itikadi ba to tunda da baki suka fada to a ka'ida faɗan imani da baki kwata-kwata baya amfanarwa da komai shi yasa arama duba farkon suratul munafiqun aya ta farko
bismillahir rahmanir rahim idza ja'aka al munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu والله يشهد إن المنافقين لكاذبون
jazakum Allahu khaira Allah yace idza ja'aka almunafiquna idan munafikai suka zo gare ka manzon Allah qalu zas ce nashhadu muna shaidawa innaka lalle kai annabi la wallahi rasulullah manzon Allah ne ka duba tawkidi karfafa magana duk wannan emphasis ne muna shaidawa wallahi lalle kai manzon Allah ne Allah ya ce me wallahu ya alamu innaka la rasul Allah yana sanin kai annabi lalle manzon sa ne wallahi wallahu yashhadu Allah yana shaidawa innal munafiqina lalle munafikai la wallahi kadibuna makaryata ne ashe kenan ba ko da yaushe fadan abu da baki yake da amfani ba a bangaren imani dole sai ya shiga zuciya shi yasa wajibi ne ɗan uwana musulmai kar ka tsaya zargin wani kowa a cikin mai rika duba aikinsa saboda shi yasa sahabbai sun fi kowa tsoron munafurci tare da sun fi kowa kuma imani da shi yasa annabi idan aka mar munafurci aka cutar da shi sai ya kira Huzaifa ibn al-Yaman shine sahibu sirri rasulillah dukkan sirrin manzon Allah dukkan wani confidential information shi manzon Allah yake gayawa yace Huzaifa da wani da wani da wani munafikai ne karka yadda da su shi yasa Umar ibn al-Khattab hankalin sai tashi wata ran ya samu Huzaifa yace don Allah Huzaifa don Allah annabi ya taba kira na a cikin munafikai Huzaifa yace wallahi bai taba kiran ka ba a ciki yace amma bayan kai bazan ƙara bawa kowa labari ba dan sirri yake ga mini ka duba imanin irin sayyidina Umar amma wa ma'azalika tambaya yake an taba kiran sa a ciki shi yasa malamai suke cewa asar yake cewa ma khafahu illa mu'min wa ma aminahu illa al-munafiq wannan zargin kai din babu wanda yake jin tsoron imani yana fargaba karfan zan munafiki sai mai imani amma dole ka ga aminta yace kai ai mu kan imanin ba ba matsala ya zo munafiki in kaga mutum bai zargin kansa to munafircin ya tabbata amma duk mai imani mai kyau bai taba gamsar da kanka shi na kwarai bane kullun yana tsorace kai karfa ne Allah ya fushi da ni karfa aiki na ya bace karfa ne ya kaza amma ran da kace kai imanin ka komai intact to matsala ta auku matsala ta auku tabbas ran da mutum ya tabbatar da shi bai da matsalar imani to an samu matsala da dan imanin idan akwai shi to kuma ba a rabuwa da zargin kai zaka zauna ne a kullun kana zargin kanka to shine cewa imanin ka yana ci gaba amma ran da kai da kace to yau kan ba mu da matsalar imani to daga ranar matsalar ta fara tunda sahabbai ba su amince da da cewa ba su da matsalar ba shi asalin imani a nan Allah ya kore imanin saboda menene saboda imani a baki ne bai shiga zuciya ba dukkan abin da ya tsaya a baki bai shiga zuciya ba akwai matsala tare da shi shi yasa mu duba menene imani ma'anan imani shine itikadun bil kalbi shine ya zama me kai itikadi ka kulla a zuciya abin da yake na farko shine zuciya na biyu shine wa qaulun bil lisan harshen kai fito ya furta na uku wa amalin bil jawarih sai kuma ka yi aiki da shi daga banka wannan shine imani zuciya ta yi itikadi da shi harshe ya furta gabbai su rika aiki da shi in kace ka yi imani a zuciya bakin kai fada to aikin kai nuna haka to ɗan adam suna kallon me ka fada da aikin ka ne shi kuma Allah shi yake hukunci akan zuciyarka amma mutane kuma su ji me ka fada kuma me kake aikatawa ba zai mutum yana da imanin kuma ya zama kullun cikin sabon Allah ba ɗan uwan babu abin da ke cutar da al'umma ya kawo matsala da rarrabuwa irin munafurci mu yi iya kokari da babu munafurci a cikin ayyukanmu munafurci kala biyu ne munafurcin da aka boye kafirci a zuciya aka bayyana musulunci a baki shine mafi muni wanda Allah ya ce innal munafiqina fi darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira su ne kasa kasan wuta a cikin a kasan wuta gaba ɗaya Allah ya ce munafurci kuma wanda yake karami shine wanda manzo Allah ya ce ayatul munafiq salat ayoyin mutum munafiki guda uku ne idza haddasa kadhaba duk inda ya magana zai zuki ta mallakarya ne wa idza atmina khana aka bashi amanar magana ko amanar dukiya zai sama da fadi da ita wa idza wa'ada akhlafa idan yi alkawari kuma zai karya duk ran da ya alkawari zai karya duk wanda yake da wannan siffa uku kuma ya hada karamin munafurci magana karya amana mutun ya ci kuma yi alkawari ya karya a wata riwaya ce wa idza khasama fajara idan kuma za a yi magana da shi dan karamin musu to zai fara zage-zage da bakajen maganganu to wannan kuma kari ne akan waɗannan annabi ce duk wanda ke da guda ɗaya a cikin su yana da wani bangaren munafurci har sai ran da ya rabu da shi idan baka son samun munafurci ko da karamin ne duk magana da zaka yi ka faɗi gaskiya in zaka faɗi faɗi gaskiya ko mai taka jama ka biya ko ina za a yi magana faɗi gaskiya ya zama ka tsira da gaskiya ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqina na biyu kuma in an baka amana ko na magana ko na dukiya baka sama da faɗi da ita duk abin da aka ce ga amana ne an bani a matsayina na liman ko matsayina na ladan ko matsayina na shugaba kaza ko matsayina na director ko kujera kaza duk abin da ke karkashin ka na amana ka tabbatar ba a taba kwabo da cin amana in mutum ya taba wannan amanar dukiya to ya zama bangaren munafurci akwai tare da shi na uku idan kai alkawari babu karya duk abin da ka saka lokaci duk a kiyaye don haka musulunci bai da wani african time ba in mun yi alkawari wa aufu bil ahad innal ahada kana mas'ula duk alkawarin da muka yi na lokaci mu cika shi in muka alkawarin zamu baka kaza mu baka mun muku alkawari lokacin kaza da kaza na campaign zamu yi kaza mu yi kokarin mu cika shi ya zama dukkan abin da mutum yake musulmi alkawari ko a wace matsayi yake ko liman ne mun yi alkawari ya kokarin cikawa mun yi alkawarin kaza eh to zamu cika wani lokaci a matsayin kan dan adam kana iya gagara saboda rashin sanin me zai je ya zo shi amma wannan yana faruwa once in a while wannan ba zai cire ka a matsayin muminai ba wani lokaci kana son cika alƙawarin ya gagara zaka je waje mota ta lalace ko kuma kana ga zaka yin abu sanda ka zo sai ka ga matsalar tafi karfin abin da zaka iya wannan ya zama yana faruwa daga lokaci zuwa lokaci babu laifi amma kada a shede ka shi fa da man yi alƙawari ƙarya ne baya cikawa wannan duka bangaren munafurci ne yan uwana ni da ku Allah subhanahu wataala ya kare mu daga munafurci da kuma aikin munafurci babban munafurci kuma shine mutum ya boye kafirci ya bayyana musulunci shine ya shiga musulunci amma ba don Allah ba wannan kuma yanzu yana da karanci matuƙa da gaske amma duk da haka mu yi kaffa kaffa da rayuwa wani lokaci shedan zai iya yaudaran ka tun kana musuluncin dan Allah sai mutum rika cewa ni ban na musuluncin kar ma ka ce ka bar musuluncin ne yanzu a ishe ka ran da mutum ya yi wannan kuma shi kenan musuluncin bai da amfani gare shi ya dace mu yi musulunci don Allah ne ba don kada mu ishi wasu mutane ba za mu tsaya akan wannan aya ta takwas wa minan nasu daga cikin mutane mai yaqulu akwai mai cewa amanna billahi mun yi imani da Allah wal yawmil akhir mun amince akwai ranar tashin kiyama shine ranar da duniya za ta tashi amma Allah ya ce wa ma hum bi mu'minina su ba masu imani bane me yasa saboda sun faɗi imanin da baki babu a zuciya shi kuma imani zuciya yake bukata gabannin baki ya faɗa sannan aiki da kuma gabbai su nuna malam mai risala ta malikiya Allah ya gafarta masa yana cewa wala yakmanu qawlul iman illa bil amal wala qawlun wala amal illa bin niyya wala qawl wala amal wala niyya illa bi muwafaqati sunnah to da dole idan mun yi imanin kuma sai aikin mu ya nuna mu masu imani ne duk abin da Allah ya umarce mu mu yi mu yi abin da yace mu bari mu bari za mu tsaya akan ayar da ke magana akan munafukai idan Allah kai mu darasi na takwas gobe za mu tashi akan yukhadi'una Allah cewa munafukai suna yaudaran Allah ma kaga wanda ya yaudara Allah ai babu wanda ba zai yaudara ba abinda muka karanta daidai Allah ya bamu ladan sa abinda muka kuskure Allah ya yafe mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidul majid wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wallahu ta'ala alam hadha huwa ma indi billahi tawfiq